الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin muna da sala muna cikin kitabul buyu'i wa ma shakalal buyu'a yakarun jiya mun tsaya inda yake cewa la yufarraqu bainal ummi wa waladiha ba a rabewa tsakanin uwa da ɗanta fil bai'i ga cinikayya a sai da uwa daban a sai da ɗa daban ko kana da tunkiya ko saniya ko maraƙa tana da ɗa ka sai da ɗanka ba uwat ko ka sai da uwar ka riƙe ɗan bai halatta sai dai a saishe su tare ko a basu tare to in ya zan dabbobi ma duk yadda kimar dabba take dai kima ta ta kai kimar ɗan adam ba in ya zanga dabbobi an hana ɗan adam min babu aula ka sake mace ka amshi ɗanta wadda wasu ka yi ka kana da kudin sai mai madara shari'a bata yadda ba kuma mun yi hadisi annabi ya ce man farraqa bayna walidatin wa waladiha farraqa Allahu bainahu wa baina ahibbatihi yawmal qiyama duk wanda ya rabe tsakanin mahaifiya da ɗanta Allah zai rabe tsakanin da masoya ne waɗanda hake so Allah zai rabe tsakanin ku ranar kiyama a don haka haram ne fil bai'i ga ciniki har sai yaushe hatta ya zugira har sai ɗan ya yi hira me hira haƙora ne su faɗi wasu su hito canjin haƙora shi ne hira shekara nawa yaro ke fira eh kamar shekara bakwai ko to kaga duk wanda ya kai shekara bakwai yana ewa kai ne tsalki yana ewa kai ne wanka wasu abubuwa duka yana yana iya in an ka sawo mai abinci yana iya ci da kai ne ba tare da kaga ya wadatu daga uwatai madalla wasu kuma to haka dai har sai yayi hira to nan mun ka tsaya ko yace wa kullu bai'in fasidin duk wani ciniki lalatacce wanda shari'a ta lalata mun yi nau'in cinikayya lalatattu ko bamu ci musu ba bamu wada cin musu ba ko to akwai nau'in cinikayya waɗanda shari'a ta lalata su kamar aure ba mun yi abin ga aure da shari'a ta bata ba adala to haka shi ma cinikayya akwai nau'in cinikayyar da kamar tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna ya an kai kiran sallah ranar juma'a kiran sallah na zakkuwar liman to fas'au ku yi gawgawa ku tafi ila zikirillah zuwa ga ambaton Allah zuwa ga sallar juma'a a aji duk abin da ake yin an yi kiran sallah a ta zuwa sallar juma'a wadharul bai'a ku bacci na kayya kaga sai Allah ya ce a bari don haka ciniki na komi duk abin da aka kulla shi da ciniki da jinga da haya da sufari da aure duk abin da kulla shi ake yi to in an kai kiran sallah ranar juma'a kulla shi ya za haram haramun ne kulla shi in an kulla shi kun bai kullu ba don haka masallacin cimarai da aka zuwa bayan an yi kiran sallah don Allah sa amin masa wannan ciniki haram ne baya halatta ta koma sai da masa sai an ƙari sallah ina fatar kun fahimta cinikin da an kai kamar misali cinikin da an kai bayan kiran sallah ranar juma'a haramun ne haka cinikin duk abin da bai halatta a sai suwa ba haramun ne sai da giya sai da aladai sai da jaki ko da yake shi jaki ya hita tun da ba sai ci ba ana amfani da shi wurin ɗaukar ƙasa ya halatta a mallakai amma irin aladai irin kare bai halatta a mallake su ba to waɗanga duk sayar da su haramun ne duk cinikin su bai'un ne fasidun muna tare za mu cimma nau'ukan cinikayya waɗanda an ka lalata cikin wannan babin insha Allah to shi ne cewa kullu bai in fasidin duk wani ciniki wanda Allah latacce ga shari'a shari'a ta ɓata shi to fada ma nuhu to ‘yan an ka an ka kulla cinikin ‘yan an samu labari mi shari'a za ta yi ta buɗe cinikin kuma Allah daftar da waɗanda na yi cinikin fada ma nuhu ramko nai in abin ya halaka min alba'i yana daga mai saisuwa an sai da bayan an yi kiran sallah ran juma'a lima ya fara hudu ba sai kun kai cinikin mashin ka sai mashin gare shi ka sai mashin an kulla ciniki baka wa da karba ba to nan masallacin nan da kun ka kulle cinikin ya zo da mashin ɗaya kun ka yi ciniki ko da an ka taso da jiwa an sace nawa an ka sace na mai shi kai bi ruwanka shi ne ce fada manuhu ramko ne ko hasara ta daman asalin daman biya wa zai biya min alba'i yana daggato nan ba biya za mu cewa ba sai mu ce ramko wa zai ramka fada manuhu ramko ne ko hasara ta min alba'i tana ga mai sayarwa shi mai sayarwa shi ya hasara fa in qabadahu al-mubtawa amma da an ka kulli cinikin batacce shi mai saye har ya karba al-mubta'u mai saye in mai saye ya karbe shi an yi cinikin ya baka takardu da makulli kai kuma ka bashi kuɗi to fada manuhu ko da an ka taso da juma an sace to hasara ta min al-mubta'i tana ga mai saye kai kai hasara yanzu tunda yawan ciniki ya kare muna tare to To, da yaushe za a kima hasarat min yau mai ƙabdi daga yinin da ya karɓe shi, tunda yanzu ka san kasuwanci yana fluctuating, yau ka sai abu kahin gobe ya ƙara kuɗi. Eh? Madalla, to yanzu duk cinikin da an kai ɓataccen ciniki, kun yi ciniki sai da baya kun hagano ashe cinikin na shari'a ba ta yadda da shi ba, walole shi za a yi ba, to amma kuma abin ya halaka. an ɗauki mashin ɗin tuwa zai biya an ka ce ranko nai in hasara ce tana ga mai sayarwa kayan a karɓa in kuma an karɓa hasara tana ga mai saye to da yau za a ƙima hasarar ni yau mai ƙabdi da yinin da ya karɓa shi mai saye ba a cewa ƙima ta yau a ranar da an kai cinikin ka karɓa ba da bakin rannan mallaka ce ta komo gare ka ba to da bakin nan za a yi ƙima hasara fa in hala suquhu in kasuwar abin ta canza shine hal kasuwa na canzawa ko ko ta hau ko ta sauka au ta gayyar ko kuma shi abin ya canza fi badani ga jikinsa mota ce an ka sayar da bai'un fasidin ciniki batacce to yanzu an walwale cinikin tun da dama batacce na ko walwalin lena to amma wata illa ta samu motar kila wata ran ka taɓa zuwa kasuwa ɗan kabu kabu yin buge ka akwai irin ta mokale ko ka taɓa ribas ka kauri ice ko gina ta mokale kaga yanzu abin motar ta canza ga ainihin kanta ko kuma a kasuwan motar ya canza ko da an ka sayi da motar kwanaki dubu ɗari biyu take wani ta kai dubu ɗari biyu da hamsin kaga kasuwar ta canza to to fa alaihi qimatuhu ƙimar abin ya tabbatar mai yau maƙabdihi yinin da ya karɓa sai a diba mi a ƙimar motar ranar da ka karɓe ta to shi za a yi mata ƙima ba yau ba muna tare wallahi ruddu ba zai mai da abin ba tun da kaga ga abin ya canza ga ainihin kai tun daga mota duk ta bubbuge ba za ka ce ka mai dan mai mota ta bugagga ba don sai dai a yi ƙima ka mai dan mai kuɗi to ƙimar yaushe ƙimar yau a a ƙimar ranar da ya karɓi motar gare ka ran nan motar tana nawa muna tare wa in kana min ma yuzan ɗan abin da an ka sayar bilbai ilfasid ya kasance abin da ake iya aunawa ne da sikeli a ga nauyi nai auyu kalu ko abin da ake iya aunawa ne da mudu a ga yawa nai to fali rudda mithlu sai ya mai da kwatanci ne full stop in abin da ake iya aunawa ne sai ka tai kasuwa ka sau iri ne ka kawo mai in wanda aka yi ana da mudu ko sikeli sai ka ce ka sau ɗaya ka mai da mislahu wala ya fito riba'a hawalatul aswaki hawalatul aswaki canzawa kasuwanni ko kasuwa ta hau ko ta sauka wala ya fito bai kubutar da arriba a gidaje arriba gidaje canzawa kasuwa bai kubutar da gidaje dama gida da fili mafi yawa ‘yan an saye su da niyyar mi aka sayan su, saboda ajiya, ina fatar kun fahimta, don hakan ga canzawa kasuwa babu ruwan gidaje da filaye su ne riba, canzawa kasuwa ba ta affectin ɗinsu. Mi an ma'ana canzawa kasuwa ba ta affectin ɗinsu, kenan ƙimar su za a kimanta su kamar yadda suke ranar da an ka sai su a ranar da ka karba yanzu ka sai fili bara misali bilbai ilfasi da amma cinikin ɓatacce ne ba rago da kasai shi miliyan guda ke amma yanzu ya kai miliyan biyar town to yan an ka canza mi za a yi to kuma kai ka sai su a ka sai dan mawani kuma yanzu kima hilin ta kai amma yanzu kun ha gano cewa cinikin nan bai halitta ba ga shari'a za a walwale to yanzu kiman mi za ka yi mai kimar yau ko kimar ran da an ka sai sai ribar ran da an ka sai sai ina fata kun fahimta ba a can tunda kasuwa ta yi ta canza kimar yau za a yi mai don haka yanzu miliyan biyar za ka mai dan mai wala ya juzu salafin salafin rance kardon kenan rance ba ya halatta ya jiro manfa'atin da ya jawo amfani duk rancen da zai jawo amfani ba ya halatta rance kamar ya rance ka jawo amfani kamar ka sa mai sharaɗi yana da dubu goma ka ce to za ka biya dubu goma sha biyu ba ga dubu biyu sun ƙaru ba to ba ya halatta amma mun yi cikin hadisai cikin attargibu kwanaki in shi on his own da ya zo biya ya ƙara ma dubu biyan ko ma ya ƙara ma dubu goma ya zo biyan dubu goma ya baka dubu ashirin on his own ba wani sharaɗi da an ka yi ya halatta annabi ya ce mafifitan mutane su ne ahsanuhum qada'an mahi kyawun saurin biyan bashi annabi ya ari dan karamin raƙumi ga wani an kawo mai raƙumi ya ce ma Abu Rafi in take diba irin raƙumi ne ka biya shi yadda ya ce babu irin nashi annabi duk amale na manya ya ce take ka bashi man dauki guda ka bashi ai mafifitan mutane wanda ya kyawun wanda ya fi kyautata wurin biya kaga ya halatta ba sharaɗi an kai amma in an kasa sharaɗi to nan ne baya halatta shine wala yajuzu salafun rance baya halatta ya jiro manfa'atan wanda ya ja amfani to kaga nan misali na ne muku guda wanda ya zo bi dan rance gare ka yana da ɗaya ko kauna kana son ta aure sai ya zo bi dan rance gare ka zan baka amma da sharaɗin ka auren min kaunat ba ya ja amfani ba baya baya halatta ku dama kana da wata bukata gare shi ya zo ɗan rance za a baka amma sai ka biya waccan bukata duk dai wani amfani da baya halatta rance don me aka yi ne don Allah aikin alheri ne in ka ranta ma mutum kuɗi hadisi ya tabbata in ka ranta mai dubu goma zuwa ƙarshen watan ga ku da yau kullum garin Allah ya waye Allah zai baka lada kamar kayi sadaka da dubu goma har ran da ya biya ka in ƙarshen wata ya cika bai biya ka bai sake ɗiban wani ajali kuma to da bakin sadda ajalin ga ya ci ganka ɗebe na biyu Allah zai ninka maka kamar kayi sadaka da dubu ashirin don haka rance aikin alkhairi ne baya halatta a sa wani abin duniya ciki ne wanda ya zo bi ɗan rance gare ka to aikin alheri ne ka bashi rance Allah shi zai biyan ka muna tare to shine ce wala yajuzu bai'un wa salafun baya halatta ciniki da bashi ciniki da bashi baya halatta kamar yaya misali ya zo neman rance gare ka yana suna rancen dubu hamsin zan ranta ma dubu hamsin amma da shaɗi sai in kana sai don mai mashin ɗin nan naka ko kusa in kana sai don mai abu kaza naka kaga ciniki da bashi kenan ko za ka bashi rancen ciniki da bashi eh ciniki da rance baya halatta ciniki eh ya zo neman rance gare ka za ka ranta mai amma da shar'i sai in yana sai dan ma abu kaza na shi akwai wani abu yana da wata gona ko gida wanda kai ko kaka so to ka sa sharaɗin ba za ka ranta mai ba ba za ka bashi rancin ba sai in ya yadda ya sai dan ma kaga ciniki da bashi kenan kulle-kulle ne guda biyu daban-daban don haka a mixin din ka a haɗa su a yi rancin daban shi kuma ciniki in ni za a yi daga baya shi ko a yi shi daban amma kada a sa su ba zan ba ka rancin ba sai in kana sai don min abu kaza kaga bai'un wa salafin kenan muna tare waka zalika hakan ga ma ƙarar na salafa duk abin da ya haɗu da bashi min ijaratin na haya au kira'in ko sufari duk baya halatta a haɗa shi da bashi ka zo neman bashi gare ka ka zo neman bashi ga alhaji ya ce na yadda ba zan baka bashi ba sai in ka yadda ka bani sufarin gonan nan naka ta wuri kaza kaga su fari daban yake bashi kuma daban yake kada a haɗa su muna tare eh to me bambancin su ku hausawa ku bambanta mai akwai ba mai tsakanin rance da bashi rance ya rance kaza ya ci bashin kaza in an ka ce ya rance kaza me yake nufi ya ci bashin kaza duk guda ne kalmomin ɗaya na bambanta ba ha ganin nan salafun bashi ƙardun bashi duk ma'anarsu guda ba abu kwaiban mai tsakanin rance da bashi na rance abu kaza eh akwai bambanci tsakaninsu duk guda ne kalmomin ɗaya na bambanta wasalafu rance ko bashi ja'izon halan ne fi kulli shay'in ga komai ya halatta a yi rance ga komai illa fil jawari sai dai ga koyangi mata su ɗaya abba za a ranta ba a yi rancen koyanga mace saboda tun da kaga ita ana iya amfani da ita koyanga in dai ba kamo ta kaiye ba ko ko ka saye da kuɗin ka bai halatta ka sadu da ita ba yanzu wani ya baka koyanga ce ta rinka yi ma aiki kana biya ne ya halatta ka sadu da ita bai halatta ba to kaga shi yasa ba a ba da ranci ba a yin rance ga koyangi mata in dai sai dan ma zai iya sai dan ma amma bashi ko rance ga komi ya halatta ya halatta a rance kuɗi ya halatta a rance abinci ya halatta a yi aron tufafi ya halatta a yi aron mashin ya halatta aron mota aron gida da sauransu aron dabbobi matarka ta haihu yana kiwon dabbobi ka iskon mallan ɗayar do Allah rago ni kaso an haihu min kuma wallahi ka dai sai yan buharin ga wadda take to kaga sai ara ma rago da sharaɗin aro ya kasu kashe biyu ariyatun madbuna ko mu'addatun yanzu in ya ara ma rago wani irin malmuna ce ko mu'addatun madbuna wadda za a biya kaga in kai yanke rago kana iya maidan mai shi a sai dai ka sai ka sau rago irin nashi ka maidan mai kaga ariyatun madbuna kenan amma ariyatun mu'addatun ka ari mashin garai in ka kala lura kamiza kai shi mashin ɗin za ka mai da mai kaga ariyatun mu'addatun kenan wanda za a mayarwa za ana yaƙi annabi ya ce inda wani makeri mai ƙera sulkuna annabi ya ce aro mai sulkuna ya ce manzon Allah to aro ne wanda za a biya koko mu'addatu ya ce da an da yaƙi za mai damma abin ka kaga mu'addatun kenan ka gani to in kuma kima sulkunan za a biya kaga madmuna kenan biya za a yi yawwa To, ya ce, rance ya halatta ga komi, komi ya halatta a yi aro ne, ana aron dabba ka aro min ragonka in yi layya ko in yi addu'a suna ina samu in sai ma wani, ba aro ba ne ko rance? Eh? Da aro da rance suna da bambanci, a ramin kaza da ranta min kaza, suna da bambanci, duk guda ne, madalla ko ka yi amfani da kalmar aro ko ka yi amfani da kalmar rance, duk guda ne. haka ana rancen abinci da Allah shinkafa ta ta kare a romin da Allah mudu biyat a ƙarshen wata an yi albashi to in ka ar mudu biyar na shinkafa in ka tashi ita za ka mai dan mai ko kimata kimata za ka mai da sai ka sau mudu biyar tanki ka kawo mishi to aro ya halatta ga komi illa fil jawari sai ga koyangi mata su kan bai halatta a bada aron su ba don ba isti'aratul furuji ‘yan shi'a su adda isti'aratul furuji aron farji ka ba da matarka aro shi ko ya baka tashi waka zalika turabul fidda hakan ga turbaya ta azurfa inda ake kira azurfa wannan ‘yan guntayen nan da ka zo ba ba kwashe su aka yi ba su ko masu kwaso sai suwa to ita ma baya halatta a ba da aronta tun da ka gabata da kima jiya in an yi kira an samu laba biyu na turbaya azurha yau dole a same su haka ba ba don haka bai halatta a yi aron su wala ta yuzul wadi'atu min ad-dayn alwadi'a kayar da wani abu min ad-dayn daga bashi wala ta yuzu bai halatta wadi'a daga wada'a kasuwa kayar da wani abu min ad-dayn daga bashi wala ta yuzu ba ta halatta Allah ta ajili akan gaggauta shi na an shi dubu hamsin gare ka da sharaɗin ƙarshen Disamba. Yau nawa ga Disamba? Yau sha bakwai ko? Sai Allah ya hore mini sai ka ganan da kuɗi. Ka ganan da kuɗi dubu ɗari, dubu hamsin ne ranta gare ka ƙarshen Disamba. Sai ka ce mallan don Allah yana yiwa ka bani dubun nan hamsin in rage ma dubu biyar ka dubu arba'in da biyar kaga ajalin da mun kaɗi ba bai cika ba ko to sai kai mai kuɗi ka nemi in gaggauta biyan bashin da na ansa gare ka kayan ajali amma da sharaɗin ka kadan min wani abu baya halatta sharaɗi ne in ka ci bashi dole sai ajali ya cika ba ai bashi maganin bashi biya don haka ba sai an yi da zaran Allah ya hore ma kanka tsaya jira sai sharadi ya cika ka biya ka huta da tatarniyar banza to shine yace wallahi wala tajuzul wadi'atu kayar da wani abu min ad-daini daga bashi wala tajuzu ba ta halatta ala ta'jili akan a gaggauta bayanai shi alhajin da ya bada bashi ya nemi a biya shi kayan ajali ya cika amma da sharadin ya kada wani abu wala ta'khiru bi ko ko jinkiri ga biyan bashin Allah ziyarati fi akan ƙari gare shi na amshi dubu hamsin gare ka da sharɗin ƙarshen Dasamba. To, niga ƙarshen Dasamba dai akwai matsaloli sai in zo in ce don Allah ina son a ƙara min lokaci, ce to dubu hamsin na to zan ba da dubu hamsin da biyar ko dubu sittin a ban min shi a ƙara min lokaci zuwa ƙarshen Januwari. Ba ya halatta, waɗanda duk ayyukan alheri ne, don haka ba ya halatta a ƙara wani abu gare su. wala ta ajizu arden baya halatta gaggauta biyan ka arden mufradi ne na urud kayayyaki assets uruda mufradin shine ard baya halatta gaggauta biyan kaya ala ziyarta fi akan ƙari ciki dai duk abin da ba kuɗi ba shine ardin kaga da abinci da tufafi da sauran duk sun shigo cikin ard karance a yanzu ba kuɗi tsaba karanta gare shi ba kaya karanta gare shi to ka gaggauta biya akan yin ƙari ciki ne baya halatta idza kana min bai'in in ya zan daga ciniki ne in ya zan sayarwa an kai ya sai dan ma shi bashi to ka gaggauta biya ne gabanin ajalin da an kasa akan ka ƙara mai wani abu baya halatta wala ba asbabu lahi bi ta'jilihi zalika da gaggautawa ne ga urula min qardin in in bashi ne in sayarwa an ka yi na abba ya halatta gaggauta urula da sharɗin ƙari ba amma in bashin urula ka ci ga wani babu laihi ka gaggauta biya da sharɗin ka ƙara mai wani abu idza kanat ziyaratu in ƙarin ya kasance fi sifa ga sifa ga sifa abin kamar misali dabba ta ka ara rago ne ka ara rago ɗan shekara biyu ka ara to babu laifi in ka zo biya sai a sa sharaɗin ka sau ɗan shekara uku kaga yafi wannan muna tare wa man raddal qarda duk wanda ya mai da bashi akthara adadan ga mafi ga mafi yawa ga yawa fi majalisul qada'i a wurin biyan karanci dubu hamsin kowa ya san dubu hamsin ko da ka zo mai suwa da ka zo biyan bashin sai ka zo mai da dubu sittin kaga dubu sittin ai sun yawa ka ƙara dubu nawa dubu goma to faƙa diktulifa an yi saɓani fi zalika cikin haka shin ya halatta in ka zo biyan bashi ka ƙara wani abu kai on yawa on ko bai halatta ba ya ce an yi saɓani dawa dawa na yi saɓani annabi ma ya sa cikin aikin alheri kaga saɓanin bai da kima ko madalla inda an kai saɓani idza lam yakun fihi shartun in sharadi bai kasance ba ba tun wurin cin bashin an ka sharɗanta dubu sittin zaka biya ba in ya zan babu sharadi wala wa'ayun babu wani alƙawari wa'ayun mai alhamza bi ma'ana wa'adun in ya zan babu wani alƙawari ba a yi alshi ba a sa sharaɗi ba ba a yi alƙawari ba wala adatun kun ba al'adar garin ba ne yin haka nan to nan ne an kai saɓani amma ‘yan tun wurin kullace nake an yi sharaɗi ko an yi alƙawari ko ko dama al'adar mutanen ce in sun kai in sun kai bashi za su ƙara to wannan babu saɓani haramun ne shi an ma'ana inda an ka yi saɓani ga nubi da halaccinsa ko rashin halaccinsa in ya zan babu waɗannan fa ja zuhu ashabu mallan ashabu ya ce halan ne yan ka zo biyan bashi ka ƙara wakara ibn al-qasim ibn al-qasim ya ce makaruhi ne yayi kama da riba to ku haɗa mallan ɗan qasim ya ja ya fatawa ta manzon Allah ya halatta hmm wala mai jisu bai halattar da shi ba shi ɗan qasim a inda bai halatta ba in ya zan alƙawari an kai ko sharaɗi an kai ko ko da ‘yan al'adar garin ta ma sun yi al'ada ta kwarai suna da al'ada kwarai ko tunda annabi ya kwaɗaitar game da ƙari ‘yan an zo biyan bashi wa man alai da na neru duk wanda dinarai ya au da rahimu ko dirhamai ya alai suke a kai ne mi an ma'anar dirhamai suna a kanka ana biyar ka bashin su wanda yake ana biya ta bashin kuɗi dirhamomi ko dinarai min bai'in daga ciniki abu ka saye bashi gare shi au kardan ko rance rancin su ka zo kai mu'ajjalin wanda an ka samu ajali ka yi ciniki ƙarshen wata za ka biya ko ko karanta da sharaɗin ƙarshen wata za ka biya to falahu an yi ajjalahu shi wanda ya rancen ya samu ya gaggauta biyan kuɗin ƙabla ajali gabanin cika ajalinsa inda duk Allah ya hore ma ya halitta ka ka biya waka zalika hakan ga lahu ya samu an yi ajjalal uruda ya gaggauta biyan uruda kaga ya warware magana da ya ɗazu cewa bai halitta a gaggauta ba a ko da yake waccan ta ɗazu in an yi ƙari da sharaɗin ƙari ok to to babu tanakuli waka zalika hakan ga lahu ya samu shi wanda ya ci bashi an yi ajila ya gaggauta al'uru da biyan uruda kaga can kuɗi ya ce ko dinarai da dirhamomi to ko da kayayyaki ne duk babu lahi ya gaggauta wadda ama da abinci min ƙardin wanda ya ranta lamin bai'in ba wanda ya sayi ba in ka ranci abinci to babu lahiyan Allah ya hore ma gabanin ajali ka gaggauta biya amma in saye kai ila ajalin saye kai ya bashi to nan ko da Allah ya hore ma bai halatta ka gaggauta biya ba sai ajalin nan ya cika don me to in kan mutu ka mutu da bashi wa alaikum assalam ba maganin bashi illa biya Allah ka raba mu da shi wala yajuzu bai'u thamarin sai da ƴaƴan itace baya halatta kamar dabino kamar inabi da sauran su ne ‘ya'yan itace, wala habbin ko abin da yake ƙwaya kamar gero, dawa, shinkafa, masara, alkama su ne ƙwayoyi, da ‘ya'yan itace da ƙwaya duk bai halitta sai she su, lam yabdu salahu wanda kyautatuwa ta bai bayyana ba. Me bayyana kyautatuwa ta mun yi cikin bulugul marami. An yasfarra au yaswadda, wani da yin face-face shi alamar nina ta yi, mangwaro me alama ya nina. ya yi ja don haka da kaga mangwar inda ba akwai amma akwai jan rana to duk ja dai na nuna to shi ne buduwa yanzu ko a ɗauki ruwa ko ka a ɗauke ba zai afektin mangwaron nan ba ina fatar kun fahimta kamar da bino me alaman nuna ta yi ya fara zaƙi ka tanna baka ji barci ba in yana da barci kaga bai nuna ba amma in yayi zaƙi shikenan ba abin da ke sa ba wata ja'iha da za ta samu ne haka ƙwayoyi me alaman ni nasu su yi ƙarfi ma dalla su yi ƙarfi an yi shitadda su yi ƙarfi to da ‘ya'yan itace da ƙwayoyi duk bai halatta a saishe su gabanin kyautattuwarsu ta bayyana gabanin su nina wai juzu bai uhu abinda an nina su ko akwai in masu nina ne da yin jajaja su yi ja in masu nina ne da yin baƙi su yi baƙi in ƙwayoyi ne su yi ƙarfi shi ne budu ya salahuhun wala juz bai'uhu ba ya halatta sayar da shi idza bada salahu ba'dihi wa yajuzu he wa yajuzu bai'uhu sayar da shi 'ya'yan itace da ƙwayoyi yana halatta idza bada salahu ba'dihi in kyautatuwar sashe na ya bayyana wa inna halatan koda iccin dabino guda min nakhilin kathira daga dabinai masu yawa an ce bai halatta sai da ‘ya'yan itace da ƙwayoyi sai kyautatuwa ta ta bayyana ko sai sun nina yauwa to amma in sashe na fara nina an fara ɗiba tumu ga gona amma ba dukkan gona ta zan tumu ba ya halatta don saura kenan za ta isuwa hakan ga kana da gonar dabino duk dabino a cikin gonar icce guda gashi dabinai ne sun nina ya duk saura su maza su nuna insha Allah ta'ala to ya halatta a sai suwa muna tare to wala yajuzu ma bai'u ma fil anhari sai da abinda a cikin korammu jam'in korama wal biraki da tafukka jam'in tabki korama wanda bata kai ga teku ba tabki shi ko wanda bai kai ga korama ba haka suke ba tabki mai ruwa 'yan kaɗan wanda ba su gudu ƙorama kuma suna gudu amma ba su kai gulbi ba gulbi shi ko bai kai teku ba haka suke muna iya bambanta su yanzu ko madalla to sai da abin da a cikin ƙoramu da tafukka baya halatta min alhita na kifaye bakabe ya ɗauko kayan su sai ce nawa ka sai wuri a shiga ka kamo ka sani ko da zamu ciniki ha kamo ta hita girma baya halatta kihi na cikin ruwa a sai a kamo a fito da shi ya zan nama kaga cinikin kifi ro kenan ko baya halatta don babu tabbacin ha kamo shi wala bai'ul janin hakan ga sai da tayi fi badin ummi cikin cikin uwa tai tayi womb abinda a cikin ciki shine tayi kaga baiwa da zama mutum ba don hakan ga abinda a cikin ciki ya ka hukuncin dan adam ya kasu kashi uku na farko lokacin da yake cikin cikin uwa ce kayan abusa mai rai na biyu lokacin da yake cikin cikin uwa ce bayan an busa mai rai amma ba a haihe shi ba na uku bayan an haihe shi kowane hukunci ne daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum yujma khalqu fi badin ummihi 40 yawman nudfatan kowane ɗayan ku ku bil adama ana hada halitta ta cikin cikin uwatai kwana 40 yana digo mani thumma yakunu alaqatan mithla zalika sannan ya koma gudan jini thumma yakunu murgatan sannan ya koma tsoka kwana 40 40 kaga 40 40 gida uku 120 wata hudu kenan thumma yursalu ilayhi almalaku sannan in ya kai wata hudu cikin cikin uwatai sai ya aiko mai mala'iki fayan fuku fihi ruha ya busa mai rai ashe da bakin sadda mace ta dauki ciki zuwa wata hudu bai da rai ɗaya kenan hali na farko to da bakin ya kai wata hudu an busa mai rai kaga yanzu ya zama mai rai zuwa a haihe shi har yanzu bai zama mutum ba yana nan janin sai an haifai to da an haifai yanzu ga da kashe shi da kashe ɗan shekara tamanin hukuncin su guda amma lokacin da yake cikin cikin uwa ta in kaga ba a cewa ka kashe mutum ina fatar kun fahimta sai malamai sun ka ce to zubar da cikin mace da bakin sa ta dauki ciki kahin ya kai wata hudu a busa mai rai makaruhi ne amma da bakin sa da an ka busa mai rai haramun ne sai dai kun ba haramci irin na ka kashe rai ba don me wanda ya zubar da cikin mace bayan an busa mai rai bayan wata hudu mi abin da zai biya bawa gurratu abdin bawa in babu bawa fa kamar yadda babu bawa da mi za a biya 1 over 10 na ita matat shi za a shekaru kenan bai zan mutum ba madalla to yace wala yajuzu bai'u ma fil an ina yake wala bai'ul janin hakan ga sai da tayi fi badin ummi tunkiyar kana da ciki nawa ka sai cikin nan to to in daya uku na za ta haihuwa fa ko ko ta haihu bai da rai an yi ciniki an ba ha kuɗi ko ma ba a ba kuɗi an yi ciniki sai ta haihai bai da rai to ya za a yi don haka bai halatta sai da abin da a cikin ciki a bari sai an haihai wala bai ma fi buduni sa'ir alhayawana ta hakan ga sai da abin da a cikin cikunan sauran dabbobi kaga wancan kenan bai uljanid kenan na mace kamar ku yangarka tana da ciki sai ka kire wani nawa ka sai cikin nan to in ta yi ta waye ha ko ɗaya uku sai karin jiya na gani wacce ƙasa ta mali ne ko wacce ƙasa wata mace ta haihi ‘ya'ya bakwai ‘ya'ya bakwai ta haihi kuma duk gasu na Allah ya raya su a kai ba bakwai ba tara tara kun gane shi ko to ‘ya'ya tara kuma duk Allah ya raya su ga su nan ma ita ko kusan shekarar ta biyu cikin ICU amma kuma duk babu wanda ya mutu duk ga su nan kuma sun yi wayo duk da an ka sallamo ta da azumi ga ta ga mijinta a inda shugaban ƙasar sun ka tahi duk da su ga wadda yaya Allah shi adda iko ka hande wanga ikon Allah ɗaya na tun da ɗatara kan bai iya zama cikin ciki sannan dai Allah ya halicce su don ya nuna a to ya za a yi ɗatara ya zanna cikin ciki don ya nuna inna Allah ala kulli shan ɗatara kan bai zama cikin cikin bil'adama ɗatara ko kanunsu ɗai diba guda tara ka gani kanunsu ɗai ba a cire gangar jiki kanunsu ɗai ina cikin duka ɗaukar kai tara sannan dai Allah ya halicci abinai don ya nuna mai iko ne akan komi to me gagare shi abin da ya gagare shi kuma ba wanda ya mutu duk gasu na ƴaƴa tara gasu kuma sun yi wayo ya eh gagare misali kenan to mu tafi to ina yake wala bai'u hakan ga bai halatta sai yadda ma fi budu ne abinda a cikin cikuna budun jam'in badanun ciki albaɗana ciki jikatto ko mi ka samu sa ciki in ya fashe kai a ciki wala bai haka bai halatta sai da mafi buduna abinda a cikin cikkunan sa'idal hayawana ta sauran dabbobi kaga wancan kenan janin ta yi na ɗan adam ko yanganka na da ciki bai halatta ka sayar nan kuma sauran dabbobi tunkiya akuya saniya raƙuma duk dai wata dabba da kan mallaka tana da ciki bai halatta sai su sai ta haihu wala bai'u hakan ga saida nitaji dan matun tajin naka abinda taguwa za ta haihuwa ita ma taguwa kafin ta haihu sai ka sai da abinda za ta haihuwa bai halatta a bari sai an haifai wala bai'u haka ga sai da ma fi zuhuril ibla abinda aga bayan raƙumma me aga bayan raƙumma eh bashi gashi aga bayan raƙumma wahada sai da gashi to barbara barbarar raƙumma kana da raƙumi namiji yana da raƙuma mace yana son ka ba da raƙuminka sai a ce sai ya baka wani abu baya halatta mu an ka wajabta mu biyan sadaki dabbobi ba a wajabta mu biyan sadaki aikin alheri ne ka kai raƙuminka ya barbarar raƙuma ta ba a biyan ko ɗari eh to wala bai'ul abiqi hakan ga baya halatta sai da gudanannen bawa kana da bawa amma ya gudu ana na ana bidatai nawa ka saye bari sai ka an gano shi tukun wal ba'iru shari da fandafan dararren raƙumi kana da raƙumi ya fandare baka san inda yake ba to bai halatta a sai sai sai an kamo wani hiya an yi hani an bai ilkilabi daga sai da karnuka kilab jam'in kalbun an hana kamar yadda an ka hana cin karnuka hana an haka an hana sai su waktu lifa amma an yi saɓani fi bai ga sayar da ma'udina abin da an kai izini fi tikhadhihi ga riko ne min hada cikin ka ba akwai karnukan da shari'a ta halatta a riƙa ba eh duk wanda ya aji kare in ji annabi in bancin kalbu saidin aw mashiyatin aw aw zar'in in bancin kare karen da ake farauta da shi ko kokarin da ke kula da dabbobin ko karin da ke kula da shukakka to waɗannan su a waɗanda an kai izini a riƙa to kullum ana ɗiba wani abin lada ta a zubar haramun ne riƙon kare to bai halatta sai da karnuka sai dai karin da an kai izini game da riƙo ne waɗannan karnukan da shari'a ta yadda a riƙa kare mai kula da shuka kare mai kula da dabbobin kare wanda kaka farauta da kuma ba farauta ta wasa ba wanda bai da wata sana'a illa farautat to irin wannan mafarauci rikon karnuka gare shi halal ne to an yi sabani su irin su ya halatta a sai ko bai halatta ba an yi sabani to ina yake wa amma man katalo amma wanda ya kashe karin kana da kare sai wani ya kashe shi fa alaihi qimatu zai biya kima ya kace kudin kare to sai mu tsaya da abinda bai halatta a sai suwa ba to in wani ya kashe sai a biya haƙima to an biya haƙima kaka za ka yi da kuɗin tun da an ce yayin da an ka biya haƙima ƙiman mita an ka biya ka kuɗin kare to in ka ce ka ci kaci mi ka ci kuɗin kare to Allah ya shirya da mu madalla to sai mu tsaya nan ko to sai an daddaka fa sai an daddaka